أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وعد من حفظ الأمانة ورعاها جزيئا يعني عجرا جزيلا وتوعد من أضاها وعد له عذابا وبيلا أحمده على جزيل نعمه وأشكره على تتبع إحسانه حس على أعضاء الأمانة وحضر من الخيانة يعني وحضر من الخيانة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله تعالى أيها الناس اتقوه حق تقاته أيها الناس واعلموا أيها الناس أن حمل الأمانة يعني ثقيل كما قال الله تعالى في كتابه العزيز إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فعبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة أي لغة معقوذة أي معقوذة من الأماني وهو طمأنينة النفس أي أيوة وذهاب الخوف عنها وهي عبارة عن كل ما استحفظ ما استحفظ عليه من حقوق من حقوق سواء كانت لله تعالى أو لخلقه وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن المراد بالأمانة أي المذكورة في الآية أي جميع التكاليف الشرعية فمن قام بها أصيب ومن تركها أقيم وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرضها وما يتبعها من صواب يعني أنها أنه أرضها وما يتبعها من صواب وعقاب على السماوات والأرض والجبال وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان يا عباد الله أي بما فيه من المسؤولية أي من مسؤولية عظيمة مسؤولية عظيمة وخطورة بالغة فنخص الناس بعد هذا التحميل إلى ثلاثة أقسام قسم التزم يلتزم بها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر وتابعة لأهله وقسم ضيئ وقسم ضيئ هذه الأمانة ظاهرا وباطلا وهم المشركون والمشركات الذين ظاهرهم وباطنهم على شرك بالله تعالى ومخالفة رسله وقسم حفظوا هذا الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتصفوا بالإيمان ظاهرا وباطنا فالقسمان عباد الله الأولان معذبان آيان معذبان والقسم الثالث مرحوم قال الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما عباد الله إن الأمانة تشمل كل ما أوجبه الله على عباده يعني فالصلاة أمانة والزكاة أمانة والصيام أمانة والحج أمانة والطهارة للصلاة أمانة وكل واجبات الدين أمانة يجب رفاع به وترك المحرمات أمانة والوضاع والأوراع التي عندك للناس أمانة والسر التي بينك وبين أخيك أمانة والأعمال التي تتولاها من شؤون المسلمين أمانة فالسلطان يتحمل أمانة ونائب السلطان يتحمل أمانة والقاضي يتحمل أمانة في حكمه آه يتحمل أمانة والمدارس يتحمل أمانة لذلك عباد الله فاتقوا الله عز وجل واعلموا أيها الناس أن التاجر في متجره يتحمل أمانة النسب في المعاملات وعدم الغش والخداع وتجلب المكاسب المكاسب المحرمة والرجل في بيته يتحمل أمانة فيصاب إن حفظها ويعذب إن ضيعها إن الله إن الله كما أمر بأضواء الأمانة فقد نهى عن الكيانة فيها فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأخبر عن الكيانة في الأمانة من صفات اليهود لذلك قال سبحانه وتعالى ومنهم من إن تعمنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما أي كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمانة يعني أن الكيانة في الأمانة من صفات المنافقين يعني حيث يقول آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان إن الله يأمر بأداء الأمانة يا عباد الله قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda muka ji wannan kuduba ta wannan lokaci a kuma wannan rana mai albarka ta ranar juma'a wanda muna cikin wannan rana wanda yake mai albarka wannan kuduba ta mu ta yan uwa ta jawo hankalinmu dangane da muhimmancin ba da amana amana tana da muhimmanci yan uwa musulmai za ka duba cewa amana babban al'amari ne wanda duk lokacin da al'umma ta taru babu amana a cikinta to akwai matsala babban al'amari shine mu yi kokari mu ba da amanonin da yake tsakaninmu musamman amana da take tsakaninmu da mahalicinmu wanda shine matakin farko mataki na biyu mu ba da amana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen bin sunnarsa da ainihin bibiyar abin da ya tabbatar shine abin da yake na addinin musulunci sannan bayan haka yan uwa musulmai amana ta gaba shine amanonin da suke tsakaninmu da yan uwanmu mu yi kokari mu ga cewa mun ba da amanonin da Allah subhanahu wata'ala ya rataya a kanmu ko ko muka ɗauka mu da kanmu babu shakka idan aka ce amana ba ta gudanuwa yadda ya kamata to akwai masifa da bala'i zai shiga cikin wannan al'umma din da haka ne yan uwa musulmai a daidai wannan lokaci muna ganin abin da yake faruwa amana ta yi nisa amana ta zama gaba ɗaya sai wani da wani amana ta zama sai wanda shi bai gane ba bai waye ba da haka shi bai ci gaba ba shine zai bada amana amma wanda ya ci gaba shine wanda yake bin shari'ar addinin musulunci ya bi shari'ar Allah ya kiyaye da wannan amana da ka samu mutum ya je kan dukiyar wani yana kokari ya sace masa kayansa imma a daidai wannan lokaci da ake tattara amfani na gona kaga babu amana ko kuma ka bai mutum aiki zaka biya shi haƙƙinsa amma shi kokari yake ci amanarka wannan ma 'yan uwa musulmi sai mun mai da hankali mun tsare wannan al'amari sannan mu zauna lafiya ga ababen da yake haro mu ga arnan duniya to ta ina da mu samu mu kubuta sai mun yi kokari mun ba da amanonin da suke kanmu idan muka rike wayannan amanoni balbalin bala'i za a dinga turo mu da su ba sani ba sabo ba kakkautawa za a dinga turo mana da wayannan bala'i sakamakon mu muka jawo wa kanmu wannan bala'i da hannunmu da haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah akan irin wannan al'amari na amanoni mu ji tsoron Allah mu tsare kamar yadda kuduba ta ja hankalinmu akan yan uwa musulmai muna addu'a ga masu gabatar da nasiha da masu karantarwa a majalisai masu albarka Allah ya saka musu da alkhairi ya sa wa rayuwarsu albarka mu kuma Allah ya ba mu ikon ɗabbaka abin da suke karantar da mu muna addu'a ‘yan uwa musulmai ga shugabanninmu da suke ta karantarwa da irin wannan karatu wato manya-manyan maluma Allah ya saka musu da alkhairi ‘yan uwa kudu ba ta ja hankalinmu da farkon fari ta nuna godiya da jinjina da yabo ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya alkawari ga wanda ya tsare amana ya kiyaye da ita zai ba shi lada mai gwaɗi zai ba shi lada mai daraja sannan bayan haka ya yi alkawarin wanda ya tozartar da amana to babu shakka allah maɗaukin sarki shi ma ya yi masa alkawari ya talada masa wato azaba wanda yake mugunyar azaba kuduba ta ce ina godiya akan ainihin wato ni'imomin allah subhanahu wata'ala masu girma sannan ina nuna godiya ta ga Allah subhanahu wataala akan yadda kyautatawarsa take bibiyar mu bin juna daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan lallai babu shakka ƴan uwa abin mu sake godiya ga Allah ne akan irin wayannan ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya mana sannan kuma ta yadda Allah mai girma ɗaukaka ya faɗetar akan a bayar da amanoni zuwa ga masu su ya tsoratar ya razanar akan cin wannan amana din sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa bayan haka yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah iya jin tsoron Allah mu ji tsoron Allah iya jin tsoron Allah yan uwa musulmai sannan mu sani lalle ɗaukar amana abu ne mai nauyi kware da gaske idan ka san ba za ka iya ba sai ka ajiye da yawa wani su za su kinkima amana ko ta hanyar aiki ka ba shi aiki ya ce zai mai kyau ya ci amana ka bai aiki da ya kamata ba ko kuma a harkar kasuwanci ya maka rantsuwa ka miƙa mar amana ya ɗauki jabi ya baka ko kuma kai da ka zo ka saya ka cuce shi haka amana tana nan tana gudana cikin gidaje akwai amana tsakanin iyali da mai gida akwai amana tsakanin aboki da aboki akwai amana tsakanin malami da albajirin shi akwai amana tsakanin almajiri da malamin shi akwai amana tsakanin sarki da mabiyansa akwai amana tsakanin mabiya da sarkinsu akwai amana tsakanin shugabanni da talakawa akwai amana tsakanin makoci da makoci akwai amana ‘yan uwa musulmai a tsakankaninmu wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce mu haƙiƙa mun ainihin wato saukar da amana muka ainihin ajiye ta wato muka nemi sama ta ɗauka sammai da ƙasai su ɗauka da duwatsu amma suka ki ɗaukan wannan amana saboda yanayin abin da yake ciki na wannan amana ɗin amma ɗan adam ya ce shi ya ɗauka shi kuma ya kasance mai yawan zalunci mai yawan jahilci kenan ɗan adam duka amana sai ka bashi amana yanzu yanzu nan shi kenan sai ci amanar ka wanda wannan al'amari ƴan uwa anan ake gane mutumin kirki ƙarara anan ake gane wanda ya yarda shi musulmi ne cikakke anan ake gane shi wato daga lokacin da amana ta shiga ya ci amana to anan ne yake fassara shi ko shi waye shi saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ƴan uwa amanonin da suke tsakanin mu musamman tsakanin mu da mahalicin mu mu yi kokari mu ba da wannan amana amana ƴan uwa musulmai a loka ana nufin dai wato riƙen wani al'amari daga abin da ya shafi amana ko kuma idan an bayar ya zamto rai ya nutsu da wannan abin da aka bayar idan har an ba da mutum abu amana rai bai nutsu ba kaga akwai cin wannan amanar kenan amana bata azu sunanta ba ka ba wa mutum ko ka ba shi ya mulke ka ko wani makamancin sai shugabance ka ko wani al'amari ko ya je maka aiki amma ka mika masa amanar ranka iya dan da shi wannan amana bata samu shiga ba domin ya zama ne cin amanar ba mai kiyaye ta ba kenan yan uwa musulmai shine abin da malamai suke magana ko kuma abin kulawa dukkanin wani al'amari wanda ya shafi kiyayewa a kansa na wani haƙƙi wannan daidai ne haƙƙin nan na Allah ne maɗaukakin sarki ko na halittar Allah duka shi ma a kiyaye hakika ya uwa musulmai wato malamai a cikin maganganu na fasara wannan aya sun yi itifaki akan abin da ake nufi da ita wannan amana da aka ambata a cikin wannan aya ana nufin dukkan abin da aka dora wa baligi na shari'a to lallai wajibi ne ya tsare ta idan ya tsaye da wannan amana din to babu shakka shi ya rabauta ya samu rabo wanda kuma ya bar wannan amanar to azaba ta tabbata zai samu ukuba da haka ne yan uwa musulmai hakika Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya mai albarka ya ambata shi ya ajiye wannan amana wato da abin da ya bibiyo a ƙarƙashin ta na in mutum ya tsare amana na abin da ya shafi lada da abin da ya shafi ukuba wato idan ba tsare ta ba sai Allah ya saka ta akan sammai da ƙasai da duwatsu su kuma ya suka ki ɗauka suka ki ɗauka suka ji tsoron wannan amana ɗin amma ɗan adam sai ya ɗauki wannan amana ɗin da ka sha mamaki menene dalili abin da ya sa suka ki ɗauka saboda abin da yake ciki na tambayoyi masu girma da haɗarurruka wanda suke isassu domin akwai hatsari a baka amana ka ci amanar to ka jira abin da zai faru da kai babu shakka yan uwa idan muna so mu samu mafita sai mun tsaya tsayin daka muna ba da amanoni mu miƙa amanar Allah mu miƙa amanar al'umma mu ga cewa amana da take tsakanin muna ƙoƙarin miƙa ta to Allah madaukin sarki a wannan lokaci zai yi me zai ji kukan mu amma matukar mu ba mu miƙa amana ba muna tauye amana muna cinye amana to babu shakka Allah ba zai ji tausayin mu ba zai turo mana bala'in da ba za mu iya ba babu shakka kuma Allah ba zai kare mu ba domin me mu muka tozartar da wannan amana da haka ne yan uwa musulmai a nan huduba take bayani cewa sai kuma aka kasa mutane wato bayan ɗaukan wannan amana sai aka kasa su zuwa kaso gida uku kaso na farko su ne wanda suka yi ƙudirci mai kyau a bayyane sannan kuma suka zo suka tozartar da amana ɗin a ɓoye wayannan su ne kenan wa su ne munafukai maza da munafukai mata wanda yake wato suka bayyanar da imani don jin tsoron su wanda suke tare da su masu imanin jin tsoron ɗan abin da za su samu a gare su ko kuma kar su wulaƙanta su yanzu sun bayyanar da wannan imanin a baki amma a zuciya su ba sa tare da su sun ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu domin ne domin ainihin jin tsoron su kafirai don bin abin da su suke so sannan kuma yan uwa musulmai wato har yanzu akwai wani rabo wani kaso wanda su kuma ɓangaren su wannan sun tozartar da amanar ne a bayyana ma da ɓoye duk sun tozartar da ita suka tozartar da amanar Allah a bayyana da ɓoye duka tozartar da ita haka na amanar da take tsakaninsu da yan uwansu suka tozarta wannan amanar a bayyana ƙiri-ƙiri a ɓoye suna ji suna gani to wayan nan su ne wanda yake mushrikai maza da mushrikai mata wanda su a bayyanansu da ɓoyensu su suna nan akan shirka da Allah subhanahu wataala sun saba wa manzannin Allah sun saba abin da suka zo da shi da haka akwai kuma wani kasan shi kuma wannan sun kiyaye da amanan nan a bayyana da ɓoye wayannan su ne muminai maza da muminai mata wanda aka siffanta su da imani na bayyana da na ɓoye yan uwa musulmai wayancan kaso gida biyu na farko da aka ambata wato masu bayyana imani a ɓoye a banna a bayyane sannan a zuciyarsu ba sa tare da su da masu bayyanawa kirikiri masu cin amana a bayyana da ɓoye to wayannan za a azabtar da su azaba mai tsanani amma kaso na ukun nan su ne mummunai maza da mummunai mata masu miƙa amana sun miƙa amanan Allah sun miƙa amana ta sauran al'umma da sauran mabiya ko kuma sauran ƴan uwa da suke tare da su wanda suka ba su amana to wayannan su ne ƴan albarka Allah mai girma ɗaukaka ya ce tabbas dai azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mushrikai maza da mushrikai mata sannan kuma ya karɓi tuban mummunai maza da mummunai mata Allah ya kasance mai gafara ne mai jinƙai yan uwa musulmai ita dai amana ta kunshi dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta akan bayinsa duk abin da Allah ya wajabta akan bawansa ya zama amana Allah ya ce wajibi ne kai to ka zo da shi yadda ya kamata da haka kenan yan uwa anan ana nuna mana cewa ita kanta sallah amana ce yau da aka samu mutane baya sallah yana ne yana musulmi ne shi bai bada wannan amanar ba dan Allah ya ce masa ya sallah kenan baya bada wannan amanar shi karan kansa yana cikin hatsari don bai bada amana ba kenan yan uwa musulmai haka nan zakka amana ce nawa ne wanda zai zakka ya dawo ya haɗa ya zama shine mai mulki a wani lokaci sai abin da ya ga dama ba mai matsa masa yanzu yana ciki da kuma kafin a kai ga ya samu wannan yana ta roƙon Allah Allah taimake ni Allah ta mun ni'ima Allah kaza idan an zo to amana zakka amana ce Allah ne ya ka- ya hukunta ta da haka ka ɗauka ka bayar da ita kamar yadda ya kamata shine amana sannan yan uwa musulmai azumi amana ne aikin haji amana ne kai mutum ya yi tsarki ya shiga tsahara alwala ingantacciya domin ya bauta Allah ya sallah wannan amana ne kenan cin amana ne ka je ka bauta Allah ba tare da tsarki ba kana sani wannan cin amana ce wulakanci ne za ka gani akwai wanda yake sun dawo alkur'ani babu tsarki don neman biyan bukatan kansu alkur'ani suna cikin najasa su suna cikin janaba suna cikin rashin tsarki kuma a lokacin da su dauki alkur'ani sai abinda suka gama da shi wannan ma cin amana ne Allah bai yarda ba a irin wayannan shari'ar Allah ba ta yarda da wannan ba sannan yan uwa musulmai mu sani yana daga cikin amana har yanzu wato bayan ɗahara zuwa ga sallah ka tabbatar kana cikin ɗahara sannan dukkan abin da aka wajabta addini ya wajabta shi ma amana ne ya wajaba wajibi ne mutum ya bayar da wannan amana sannan barin abin da Allah ya haramta shi ma amana ne shaye-shaye karta caca wa duka tun daga kan shirka da Allah subhanahu wataala ya gangaro kan laifuffuka kan kaba'irai wannan duk abin da Allah ya haramta mutum ya bar shi wannan shi ma amana ne sannan mu sani ainihin ayan uwa musulmai ya yi tsaraici mutum ya ainihin al'aura ya bude ta ana kallo da sauransu wannan ita ma amana ne wanda take tsakanin al'umma yau ga babbar magana turawa sun saye mutane yahudawa sun saye mutane akwai wanda ake ɗaukar su a yi kwangila da su su yaye al'aurarsu ko namiji ko mace a biya ta manyan kuɗaɗe a biya shi manyan kuɗi a yi kwangila don a ci amana su sun sani wannan yaye al'aurar amana ce to yanzu bari su halakar da ɗan adam sai su gabza masa kuɗi saboda wato kowace al'umma tana da tata fitina a cikin wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace wa fitnati wa fitnati ummati almalu wannan fitinar al'umma ta hina dukiya da ka dau dukiya ka bai mutum sai ya ci amana saboda haka yan uwa musulmai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi kokari mu kiyaye da shi domin mu samu zaman lafiya mu samu dauki daga Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin wato amana da aka yi magana cewa a kiyaye da dukkan abin da Allah mai girma ɗaukaka ya haramta shi to wannan shi ma mu kiyaye yan uwa musulmai sannan haka nan kuma yan uwa abin da yake tsakaninka da mutane ka yi ƙoƙari ka bayar da shi amana ne kai sirri sirrin da ke tsakaninka da ɗan uwanka shi ma amana ne ko wanda zai zo ya ce maka wannan magana sirri ce da Allah daga ni sai kai idan ka ɗauka ka kai Allah maɗaukin sarki ya sani ka ci amana ko kuma wannan ajiya ne na bayar na magada ne in sun taso a basu a'a ka ajiye min amana ne da kai in suka mutu basu nan karkace kai ba a baka komai ba wannan cin amana ne saboda haka mu ji tsoron Allah ƴan uwa musulmai a cikin irin wannan yanayi domin mu samu zaman lafiya sannan ƴan uwa dukkan aikin da kake jibantar mutane a kansa na sha'anin al'ummar musulmi to kai kokari ka bada shi wannan shi ma amana ne haka nan ƴan uwa musulmai mai sarauta amana ya dauka mataimakin shi wazirin shi amana ya dauka shugaban kasa amana ya dauka gwamna amana ya dauka mataimakin shugaban kasa amana ya dauka mataimakin gwamna amana ya dauka dan majalisa amana ya dauka chairman na local gama amana ya dauka mataimakin chairman na local gama amana ya dauka sarki mai anguwa amana ya dauka saboda haka kowa yi kokari ya bada ita mai gida ya dauki amana alƙali amana ya dauka a cikin hukuncin da yake yi da haka wajibi ne ya sauke wannan amana malami da yake karantarwa ya faɗi gaskiya kar ya yi ƙarya ya faɗa wa mutane gaskiya wannan amana ne sannan ɗan kasuwa a cikin kasuwancin shi amana yake ɗauke da ita yin nasiha a cikin mu'amala a cikin al'umma wannan amana ce sannan barin ha'inci na algush amana ne barin yaudara amana ne mutum ya zama yana cuɗanya da sana'ar haram amana ne akwai sana'a ta haram sai da ƙwayoyi sai da giya sai da abin da ba a yarda ba sai da mushe da sauransu ma'amalat kamfanin giya wannan amana ne saboda haka haramun ne Allah bai yarda da shi ba da haka yan uwa musulmai wannan yana daga ciki sannan mutum mai gida a cikin gidan shi yana dauke da amana ya kamata ya bayar idan ya bada amana zai samu lada in ya tsare in ya ci wannan amana za a azabtar da shi domin Allah mai girma daukaka ya faɗa ya ce ya ku masu imani kada ku yaudari kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ci amana Allah ku ci amanar manzansa ku ci amanar da take tsakaninku an tunta alamun kuna sani kuna ji kuna gani kaga yasa amana yadda ka duba yadda aya ta jero amanar Allah amanar manzo amanar tsakaninmu saboda haka kowa ya kokari ya ga ya tsare wannan amana domin in ba haka ba to gaskiya akwai matsaloli subhanahu wataala ya bada labari cewa ita amana wato cin amana wato shine ko kuma yin cin amana yana daga cikin siffar yahudawa yahudu su suke cin amana kenan duk wanda gaci yana cin amana zai bai hude bai sa kai ba ya kace can can kasashen yammacin duniya ba a'a za ka yi mutum zai iya zama bai hude ta wace hanya ta saba wa'annan shari'a ta cin amana cin amana saboda haka mu ji tsoron Allah ƴan uwa musulmai a cikin irin wannan yanayi muna fuskantar barazana daga turawan yamma muna fuskantar barazana daga ko'ina waye zai kiyaye mu Allah ne zai kiyaye mu idan Allah zai kiyaye mu mu ne mu kiyaye kanmu cin amana can cin amana can cin amana can sai a duro mana da balbalin bala'in da ba za mu iya ba sai mun ya sai mun koma mun gyara amana da ke tsakaninmu idan muka koma muka gyara wannan to Allah subhanahu wataala shi kuma sai sai ainihin wato kare mu akai da haka ne su ɗabi'a su ce su yahudawa daga cikin sako wanda in ka bashi dinari dinari akalla kwaya ɗaya wannan amana to shi ba zai kiyaye ba sai in kana tsaya kansa da zarar baka nan sai ya cinye kar mu ɗauke halin yahudawa idan mutum ya baka aiki in yana nan ka yi mai kyau in baya nan ka ci in yana nan ka tsare in baya nan ka ɗaiɗe dukiyar kuma ka je ka ce baka hakinka nawa ake samu kamfanoni motoci da suke sai da mai a biya su salarin su ɗebe man su sayar wannan cin amana ne ko ba cin amana bane nawa ake samu mutum ku shirya da shi ga kayan nan gyara min kuɗin ka kaza ne buhu akan kaza yake sai ya kwashi buhu biyu ko buhu ko zai ɓoye cikin roba ya matsa da shi shikenan wai yana ganin ya wannan cin amana ne ko ba cin amana bane suna nan da yawa ƴan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cin amana babban al'amari ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su a matsayin masu siffofi na munafikai ta yadda yake cewa alamomin munafiki guda uku in yi magana ya karya idan ya alƙawari ya saba in an bashi amana ya yi mai ya ci amana saboda haka uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cin amana wato da kaɗan ɗinsa da babbansa Allah bai yarda da shi ba bai yarda da shi ba ka duba ibnul munzir lokacin da aka yi wancan yaƙi lokacin da aka tafi ainihin wato wato abin nan lokacin da aka zo aka yi mazala ce ɗayan ku karye sallah a ko'ina karye sallah cila asar sai a kuraiza wasu sun yi la'asar ɗin wasu sun yi gaba da wasu na tsammani a je ta a yi la'asar a ci gaba da abin da Allah ya umarni a yi wasu suka fahimci a yi sallar a nan sai a tafi to me nake so nuna mana ibn al-manzir wato lokacin da aka je da a faɗa wayancan mutane yana da dukiyarsa kace-kace a cikinsu amma su ga hali sun warware alkawari sun wara amana an yi wa annabi umarni a jaya su lokacin da za a je ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Sa'ad bin Mu'az domin ya je duk abin da suka kasance sun yi musu hukunci shi kuma ibn munzari ga dukiyarsa a cikin wannan guri sannan idan an je hukuncin da za a yi musu a kashe su a lalata dukiyarsu gaba daya lokacin da aka je sa'ad bin ma'az yana tambayar su to yanzu muku hukuncin Allah ne da na manzansa ka san hukuncin Allah da manzansa ba a kaucewa directly ake tafiya da a tafi straightly babu kaucewa in kisa ya biyo kanka sai yi mai a kashe ka to shi kuma ibn munsir yana tattalin dukiyarsa idan suka yace musu ai muku hukuncin Allah da manzansa koya sai dan musu eh haka eh haka kenan su yi mai su ce a'a ko dan samu sauki yana kare dukiyarsa har dai ƙarshe dai ya bayyana yana nema kenan ya sa ɗan sauka daga da'ira kan wannan hukunci kaga wannan fa kawai gidawa ya ɗan musu su gina cewa kan su ɗauki cewa hukuncin Allah da manzansa domin ga abin da zai faru har dukiyar da alala ta gaba daya ganin wannan ransa bai daɗi ba matsayin shi na sahabi sai ya shiga masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa sarƙa ya ɗaura kansa ya ce har sai an zo dubarsa ta bayyana sannan ya sunce kansa ka ji masu idan Allah saboda wannan kawai hakan ba kai to yanzu ba haka ba ma in gaggaɗin rabin nan ne a shari a yadda karfatar ma mutum ba ne ba ko koge gaube ba ko ba gane ba ne yan uwa mu dawo ga ba da amana in muna so mu ci nasara in muna so Allah ya taimake mu mu miƙa amanonin tsakaninmu muna addu'a Allah ya kare wannan ƙasa Allah ya zaunar da mu lafiya Allah duk wanda suke nufin Najeriya da tashin hankali Allah kai musu kamu duk wanda yake so ya zo cutar mana saboda musulunci dan hujjar kenan saboda musulunci ne ba wani abu ba Allah ka kama shi kai masa yadda kai wa adawa kai masa yadda kai wa samudawa kai masa yadda kai wa karuna da hamana da fir'au kai masa yadda kai wa mutanen annabi lut ka tattaro balbalin bala'i ka dora akan Donald Trump ka dora a kansa ka ruguza shi gaba ɗaya da shi da kabinan nasa ka ruguza su gaba ɗaya duk wanda yake neman goyon baya Donald Trump ya gabatar da wannan ha'inci zalunci akan Najeriya wanda jihohi ne guda goma sha biyar akwai Bauchi Bauchin mu tana ciki Jigawa na ciki Kano na ciki Gombe na ciki da sauransu Kaduna na ciki jihohi ne na musulmai goma sha biyar ka ɗauka akan su da kawo hari muna fata Allah Ubangiji ya isa mun sararsu ya isar mana sharrinsa ya isar mana sharrinsa in hauka yake ji Allah madaukin sarki karfin mulkinsa zai ragargaza shi gaba daya muna fata Allah ya tsare mana ƴan uwanmu ya tsare mana Najeriya ya tsare jihohinmu ya tsare musulman duniya baki daya su ko masu mana sharri Allah ka mayar da sharri kansu fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka hadha ma indi wa billahi tawfiq